الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيوه الصبر شاب يرجى وزن ذو القعدة إجراء النبي صلى الله عليه وسلم يكرى دبو دايا دا دليل دا أربعين دا بيو وان دي دي دي دا ashirin da shida da watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya za mu ci gaba da karatun almanzumatul qurtubiyya ko urjuzatul wuldan ta babban malami yahya al-qurtubi wanda shi ne darasi na uku mun tsaya ƙarshen babin babu hay'atul gusli da za mu tashi babu mujibati tayammumi nan za mu tashi insha Allah ta'ala amma ka mu ci gaba akwai can da ya magana sunan gusuli ni a nuska ta a babi na ƙarshe da yake cewa albadu bin ra'asi a ta'anin nabi fi gaslihi fi gusulihi ne gainin din nan don gare ta sai a gyara wanda ya samu fataha wanda ya samu don kuma daidai ne fi gusulihi ne bi ma'ana wankansa ya an ce fi gasulihi a wankinsa alghaslu wanki alguslu wanka to wancan sai na fassara da cewa fi na fassara da ma'anar wanki ba wanka ba fi gusulihi ma'ana الضمير يعود إلى النبي أتكين وانكا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذا من مطلبي bayan wannan yana daga cikin abin da aka nema tubali ce ilan bi an na mujibar tayammumi ya ruji'u fi tahsilihi lil'adami wa farduhu aslul furudi kulliha أعني بها النية في محلها ثم صعيد طاهر كمثله لم ينتقل في حكمه عن أصله وضربة للوجه واليدين في مرة إن شئت أو ثنتين وابلغ به الكوعين من يديك أو قف على الوضوء لا عليك وفوره عدوه كالفروض كفور ما يبطل بالتبعيض روايتان جاءتا في المذهب فحصل العلم تكن كالكوكب نعم Allah mubarak da wannan sautin ne kai daga baya kuma sai ya bata to satin da ya gabata kuma sai ni ji ya dawo to kuma ya fi min daɗi wasu sabura karatu shi nake yi kuma na fi jin daɗinsa sautin wani malamin mu ne tawadalla Allah ya taimaka sauraka almuhim karatu dai a dagi a ci gaba a ɗauka kuma a yi ta bibiya bisa shawarwarin da aka bayar wanda mu ba har yanzu karatu kuke duk sanda na shiga sokoto to insha Allah ta'ala rana ba ta faduwa sai na je na ɗauko karatu na dawo kullum haka nake wadda haka hakkoyon shi ni ɗalibi ne kuma ina kallon kaina ɗalibi ƙarami ban taɓa ɗaukar kaina na san wani abu ba to wannan kenan a kuma kusan gidan da muke karatu san tarihin sokoto gaba ɗai ba gida na ilimi kamar sa gidan wani maryayi ya rasu babban malami ne shehu na lima ake kiransa to duk sokoto inda ana magana ilimi kace shehu na liman to an sani to yanzu ‘ya'yansa ne an nan da jikokinsa wanda muke karatu wajensa yanzu jikansa ne ana kira ne malam zaruku sunan mahaifinsa mahaifin nasa ma ya rasu ana kiransa da malam tahir shehu na liman to su ilimi gidansu kamar ma za ka ga kamar riga ce an dunka an ba kowa duk nau'in da kake bukata na ilimi duniya za a baka shi wallahi ma'ana malam zaru matashi ne dai bai so bai wuce dai shekara arba'in Allah ya bashi ulumul ala sosai wallahi duk kusan duk abin da ya sani shi zai iya kawo mashi da kai duka yanzu shi an rike da kujerar shehu dan fodiyo ta tafsiri shi ke tafsiri don ramadan a nan masallacin shehu yake tafsiri to su wannan gidan su suka gari wannan kujera to kaga ba ba karamar kujera ta ba suna da ilimi sosai gaskiya yaro dan karami gidan in ka ganshi kaji yana jama alfiya sai hankalinka ya tashi ga alfi wata ne da malik irin yara yan firamare yan sakandare haka kwarai ku wannan ra'ayi turu bi ainiya ni na gani ne yara kanana yan firamare yan sakandare haka suna jan alfiya kasan yaro na karanta abcd yana da ilimi sosai muna karatun alkaukabu a wurinsa sauran littattafai an gama alfiyatu bin malik an gama alfarida yanzu albaharul muhit da ake yi na malam abdullahi an gama alhisnin rasid na farko an kammala makamatul hariri yanzu makam al'imamu suyuti ake yi shi ma da tashi makama to ita muke yi yanzu wallahi duk da wurin yana da wahala zuwa ga don kullum in zan je sai na kashe ɗari biyu na yin sai yake gare mu amma ba inda zan je kuma in je karatu da daɗi kamar can eh to ka san ka saba da a yi ma abu daki daki to ba nasa in je wajen inda malami ya ja baiti ya kai ko ya fassara abu in gano to shi ba rukun da zaka je har na kada yake wa malam abdullahi in ana karatun sarfu annaka da yake wa mala abdullahi kuma ka je ka bincika ka gano shi a ta gaskiya aka je ya ce to wale ilmu inda Allah amma shehu abin da ya kawo nan da ka za ya ambata da ya fi to da kaji ya faɗi haka to mala ya yi kuskure bai cewa kada hana ma bin a da dai mala ya faɗi kaza da ya fi lakana aula to mu wuce ko ina bai ji ba bai taba karatu wajen sakwata ba ko kulliya bai taba yi ba amma alfiya ta balaga ga kai ne take alfiyan na hau kusan hudu ma ga kai ne suke alhisunan rasid ga kai ne yake farai alfiyato miftahu tafsiri din nan shi ma ga kai ne yake na mana da akwai aiki wallahi sabo asali alaka ta da mahaifinsu shi malam tsahadin shi a abokin mahaifinmu da shi a alaka ta da su sun yi karnamin sun yi kokari kuma karatu ne ba wani aki kawai karatu kawai dariƙa ƙadiriya suke yi amma kuma cikin abin da bincike na bani za a ga in banda azakaru to babu abin da suke cikin kadiriya kawai karatu ne abin da a cikin littafi a haɗa ma shi ba ruwansu da wani shayi ko wani bid'a ko wani ba ruwansu da wannan ilan ka sani bi anna mujibat tayammumi cikin hakika abin da ke wajabta ma ka yi taimama ya rijiru to yana komawa ne lil adami ga rashin fi tasilihi samun ruwa da lokacin sallah ya yi kana da ruwa babu mu shi kenan da yawa ta ne ta waje ba gare ka al'asulu shi ne ka nemi ruwa ka yi alwala to tun da babu kuma to ta yawa ta waje ba wa farko farillar taimama aslul furudi kulliha shine abin da yake shine tushen farillai gaba daya a anibiha abin da nake nufi da ita anniyatu niyya ita niyya ita ce tushen farillai don duk abin da za ka yi sai da niyya innamal a'malu to wan niyya aslul furudi duk abin da kai in ba niyya to an samu matsala to taimama ita ma tana da fi mahalliha amma a inda ake yin ta shine lokacin shafan fuska musamman karanta a baya su malikiya in ka zo alwala to inda za ka fara niyya sai in ka fara wankin fuska sannan za ka kulla niyya cewa za ka yi alwala amma lokacin da kan neman ruwa ka zauna ka bibi alkibla ka fara wankin hannu da kurkurar baki da shakar ruwa duk ba za ka yi niyya ba sai ka zo wankin fuska wannan ra'ayi ne na da ya shahara a mazhabar malikiya amma akwai kauli sabaninsa cewa niyya tana fara ne tun farko kuma wa huwa raji shine zance wanda an raji sunna sa'idun sai kasa tahirun wadda take mai tsalki sai an samu kasa wadda take mai tsalki sannan ita ita ce za ta abin nan ka misali kamar inda kuma ana iya samun abin da ya kama da sa'idu ya an ce asfa'il shi ne kullu ma ma kana ala wajahil ard to ana kira sa da asfa'il amma ya zan abun ƙasa ne to shi ne ce ka misili kamar abin da zai ɗaukar zama ƙasa kamar duwatsu ko yashi ko laka to duk wannan misalin sa'idi ne duk ana iya taimama da su ba dole sai da turɗa ba yashi in ka samu ya wadatar irin yashin na wanda ko ka taba sai ka ga ya zubi to za ka yi taimama da shi sabanin turɗa da in ka taba za ka ga kurarta ta laƙe ma ga jiki lam yantaqil an aslihi kuma sharaɗin taimama da shi ya zan bai ciranta daga asalinsa ba na zama wasa ƙasa bi hukumihi a cikin hukuncinsa in ya zan hukuncin kasa ake bashi to ba komai amma in ya zan wani hukunci ake bashi saboda an juya shi daga asalinsa eh kama a ce an yi dahuwa wurin kasar ta yi baki yanzu ba za a kira ta turɗa ba wani hukunci za a kira ta na daban to ba za a yi taimama da ita ba yawa wannan kada an ke saboda an kona ta yanzu ta fita daga asalin ƙasa amma in tana nan bisa ga asalin da to shi ke ba komai wa darbatul lil wajhi haka bugu guda ma'ana shafan kasa lil wajhi don shafan fuska wal yadani da tafuna hannaye guda biyu bi marratin sau daya in shi ta in kaga dama kula da in ka zo taimama da kada da kasa sau daya ka shafi fuska kasha da tabunan hannayen ka so ɗaya shi ke in ka gara ma ka takaita kan haka taimama ta yi ausin ta yi in ka gara ma kuma ka yi sau biyu ma'ana ka yi bugun ƙasa guda biyu banda na farko kenan in ka yi na farko sai ka ƙara da na biyu almuhimmin idan kana da zafi ko ka yi darbatun wahida ko ka yi barbata ne to amma bugu gudan shi ne ruwayoyi suka tabbata a kansa bugu biyu bai inganta hadisan suna da rauni nan ne matsala ana barci wannan ko hadisan suna da rauni abin da ya inganta shine bugu guda wablik wannan alif din sai kamar shi da hamzatul wasu amma asalin ta hamzatul kada ya ce wa ablik in ta yi haka baitin sai ya kalli wablik bihil mustafilun wablik bihil mustafilun kamar ta ce wa ablik baitin kallewa zai wablik bihil kuwaini wato ka kai da sha wannan zuwa wuyan hannaye min ya daika daga hannayenka mana in nan ka tsaya iya wuyan hannu yake bayan ka shafi fuska fuska ake fara shafa a taimama sannan sai ka shafi tafunan hannaye in ka ga dama kuma auki alal wudu'i ka yi kiyasin taimama da alwala kenan ka zo ka shafi hannayen har zuwa murfaki gwiwa hannu da shi ma wannan kana da zabi ka zabi can ma kana da zabi akan bugu daya ko biyu to nan wajen shafan hannu kana da zabi ko ka tsaya iya wayan hannu ko ka kai kiyasin ta ma'ana ka kwatanta ta da alwala ka sama ranka kamar alwala kake sai ka kai har zuwa ga gwiwoyi to shi ma shafa akan cewa wayan hannu wannan shi ne hadisi ya tabbata a kai amma shafa har zuwa zira'i da shi ma hadisan ba su tabbata ba saboda haka an rajin bugu ɗaya wajen shafa shi ma shafa hannu a tsaya iya wayan hannu shi ne shi ne abin da ya inganta la alaika to mu a mazhaban mu duk wanda kai ba babu wani laifi a kanka wa fawruhu jeran ta arwallon nan ba tare da jinkiri ba addu malaman maza ba sun lisafe shi kalfurud sun ce shi ma kamar sauran farille yake ila alfauru hatta a taimama wajibi ne game da mun karanto a baya inda ya shafi arwalla da wanka ka fauri sai suka suka sa shi kamar gaggautawar ma ya butulu abinda ke iya lalacewa bit tabaidi in an wanke rabinsa aka jinkirta rabi akwai abin da yake in kai yi rabi ka yi jinkiri an ka ja lokaci san daga baya ka zo ka karasa rabi to bai yi ba yawa kamar fuska ka wanke rabin fuska sai ka yi jinkiri sai daga baya ka dawo ko da ka dawo inda ka wanke har ya bushe to sai ka sake dawowa farko ko ka zo wanke hannu ka wanke rabin hannu sai ka je kana wani abu ko da ka dawo ka ci gaba inda ka wanke ya rushe to shi ma wancan ya rushe sai ka sake dawowa farko saboda ne alfauriya dama shi ake kira alfauru almuwalatu ba wai gaggawa ba yadda suke fassara ba shi ake kira alfauru to kamar irin wannan to haka shi ma suka ce shi ma taimama haka yake akwai buƙatar in ka shafi fuska to kar ka yi jinkiri sannan ka shafi hannu in kuma ka ba da jinkiri aka ɗauki lokutan da ba a ce ruwa ne ka wanke fuskar kare shi ta bushe to yanzu in ka dawo wancan shafan da kai na fuska babu shi sai ka sake shafan fuska sannan ka shafi hannu shi ne tafsilin da ya bada riwaya tani to zaman safarilla shi alfaru wajen taimama akwai ruwayoyi guda biyu ja a tafil mazhabi da suka zo a mazhaba kowanne malaman mazhaba sun faɗa sun ce wajibi da sun ce ba wajibi ba ne fa hafsil ilma ka tara ilimi fa kun sai ka zamo kalkaukai kamar tauraro mai haska kama da umma da in ba karatu ka yi ba karatun da za ka haska kama al'umma sai ka nemi ilimi sai ka tara ilimi ta hasilul ilimi باب السنن التيمم قد قيل في التوبة منه الثانية بأنها مسنونة علانية وقيل فرد كالذي تقدم قولا لمن قال به مسلما ونفضك اليدين مما قد علك من التراب بهما إن يلتصق وجئ به مرتبا كغيره ولا تصل عصره بظهره هذا الذي لقد رواه النافع ومالك وأحمد والشافعي yace sunnonin taimama ƙwarƙila hakika an faɗa fitar bati ga bugu a saniya na biyu minu cewa yana daga cikin sunnar taimama ishara da cewa ƙarƙila nuni ne kan cewa akwai saɓani bi annaha kan cewa shi bugun nan na biyu masnunatun sunna ce alaniya wadda a bayyane akwai malaman da suka faɗi haka sai da na farko shine wajibi na biyun kuma shine sunna wakila an ce kuma fardo shi ma bugu na biyu farilla ne cikin malamai na maza ba wasu sun faɗi haka kallazi ta kaddam suka ce a hukunci ne hukuncin na farko na farko wajibi ne shi ma na biyun ba wajibi ne to wasahi na farkon kawai ake yi ƙaunar kuma magana ce liman ga wannan da ƙala bihi wanda ya faɗi wannan magana musallama duk da musallama an ka rubuta to musallama ya fi ya fi dacewa da kafiya kuma ya fi dacewa da ainihin wato ma'ana tunda ta yace allazi taqaddama ko eh taqaddama mutafilu eh musallima mutafilu a gonan kazi yake an shafi harfi na biyu a sake saboda haka tafila din tana da illa mutum musallama alasmi almafaud ma'ana magana ce wanda ya faɗe ta ana sallama masa a harkar ili ba a jayayya da shi sun ce shi ne ibn habib ibn habib za ka yi ta ganin sunan zai kana karanta kana karanta kamar shuru na na muktasar kadan taba lekawa ko lawali kake karantawa jawahirul ikilili ai za ka ta ganin ibn habibin abdulmalik ibn habibin maktaba a mala akwai ɗalibin da zai da muktasa ba an kai eh kuma mun ce musallima min sallama yusallim musallima ismu ma'ana ya faɗi magana liman ƙalabi ga wanda ya faɗe shi musallima yana mai yin sallama ga musulmi to illa dai wancan ya fi wa nafdu kalle ne kakkaɓe hannayenka guda biyu mimma kadi alaka ga abin da ya rataya ga hannayen na tsakuwa ko kuma wata kaya ko haƙi haka sai ka ɗan kakkaɓe yana tura na daga turɗa zai ma ga hannayen in yan tafi zai ma idan turɗar ta ɗamfaru ga hannuwan to shi ma sunna ne duk ko bata ɗamfaru ba to ba sai ka kakkaɓe ba wajen bihi ka zo da taimaman nan murattaban yana abin jerantawa ga gairihi kamar yadda ake jeranta sauran ibadu alwala da wanka mun faɗa a alwala a wanka akwai attarti da shi ma taimama kai idan ka fara shafan fuska sannan tafunan hannaye amma in ka fara da hannaye sannan ka shafi fuska kuma taimamar ta yi eh amma dai ka saba ma sunna eh amma dai ba a cewa sai ka saki wala tusalli to mu a mazhabin mu ba za ka yi sallah asarahu la'asar din taimama ba bi zurihi da taimama azhar azhar ta kama ka kai taimama kuma ka rike taimaman na har zuwa la'asar to in sai ka yi sabuwa ko da wacce tana nan ingantacciya to inda inda al-mazhab ba a farin labi da taimama ba ko ranko ake biyar ka salloli biyar to ko wace sallah sai kai mata taimamata sai azhar da taimama ka sallame ka sake yin sabuwar taimama ka rama la'asar ka sake yin sabuwar taimama ka yi magar ka sake yin sabuwar taimama ka yi isha a zabuwar maza amma sauran maza ya ba su tsaya kan haka ba sun ce a ai tana ita taimama ta tsaya ne matsayin alwala kuma ya inganta annabi ya yi sallolin yini da alwallah guda wannan ya tabbata to saboda haka tunda ta tsaya matsayin alwallah ne duk hukuncin da ya shafi alwallah ya shafe ta suka ce za ka iya salloli ko nawa ka gara ma in dai tana nan ba ta walwale ba to kuma wannan shine asali shine arraju azan ladin da kadarawa wa nafi'u to ga magana da mun ka kawo ma ta ƙarshen ga wala ta salli asarahu bi zuhrihi shine al-imam nafi'u ya dauko shi ya ruwaito shi wa malik shine fahimta imam malik wa ahmad shine fahimta imam ahmad wa shafi'i shine fahimta al-imam shafi'i abinda suka tafi a kai banda abu hanifa ke shi ne da wanga ra'ayi to sai babu fi ma yi butulu ta yamma to kamar yadda alwala ke wala lewa ita ma ta yamma tana wala ko wani ta yamma ya tabbatar mata yamma salasun abubuwa guda uku tubtiluhu da ke lalata ta yamma in kai taimama ɗaya daga cikin ababe guda uku suka faru to taimama ta warware ta warware wa farduhu sai zan farillar taimama din nan mimma a tad ga abin da su uku din nan suka zoma to abdiluhu suna kore farillar taimama sai su mai da kai yanzu kamar ba ta da taimama tun da kayan taimama sannan an samu na kido wani abu ya zo wanda ya zo warware maka taimama to yanzu kamar ba ta da taimama wannan abin da ya zo maka ya kore maka farillar taimamaka da kai ina misali min hassalatu awwalan min ba'dihi ko daga ciki shi da yake akwai sallah awwalan karon farko min ba'dihi bayan an yi taimama din ko kuma bayan ya samu ya yi taimaka sai ya yi sallah to da ya sallah sai ya samu ruwa a abin nan kai akwai ruwan tare da shi an gani amma kuma ya manta da ruwan shi ya manta da yana ruwan sai ta yi sallah an gani bayan ya sallah sai tuna da cewa to ai shina da ruwa ai to sallar ta yi amma taimama ta lalace yanzu yana bukatar ya ibada da ita sai ya sake sabuwa saboda tuna wancan ruwa amma ba a cewa ya sake sallah saboda lokacin da ya shari'a ta ce shi ko ba da gangan ba sun ba wujudul mai sannan samuwar ruwa ba a da faƙadihi bayan an samu bayan an rasa ruwan ya yi taimama yana son yi sallah mai ba sai wani ba shi kyautar ruwa da taimama ta warware sai sai ya arwalla duk da rawa ita an ka neme shi to na uku ya tunuhu ma ta nau'ul ahadasi sai nau'anta hadasi hadasi duk wanda shi ma ya faru ko fitsari ko kashi ko rihi ko mazi ko mani duk wanda ya fito shi ma dai alwala ta ta ya tuluhu ma tanawu al-ahdath yana biyo wa bayan wa'ancan guda biyu da aka biya da ita wannan ta ƙarshe tanawu al-ahdath iddatu salasi kididdiga guda uku ta timmu take cika in ka hada su zaka ga uku ne to sai babu fara'idu salati babu farillan sallah فرائض الصلاة عند الناس خمس وعشر قولة الأقياس وعدها بعضهم عشرين وقال بعض عشرها يكفينا فقل هداك الله بالتوسط فإنه تعلق بالأحوط أولها فاعلم دخول الوقت والطهر من فروضها بالسبت وسترك العورة والقيام فرضان قد حكاهما الأعلام وواجبا عد اختيار البقعة ومثله التوجيه نحو الكعبة يكفي فرائض الصلاة فلله صلى عند الناس قم على مي إني الله سبحانه كتكي متعلم inda ulama farillan sallah a gun malamai hamsin kuma yana nufin malamai na mazhaba na malikiya banda sauran malamai hamsin wa ashirin sha biyar ne ƙaunatul akayasi magana ce ta masu kaifin hankali al'akayasu jam'ul kai alkayisu shine mai kaifin hankali to jam'insa shine a ce alakayasu jam'u takfiri to haka wasu suka faɗa sha biyar ne wa adda ba a zo amma an samu cikin malaman maza ba wanda ya lisa barilla a sallah ishirin ne ya ce ishirin ne idan ya ƙara biyar wa ƙala ba a wani daga cikin malaman ya ce kai ashiru ha ya kafi na da goma sun ishe mu goma ya kafi na sun ishe mu ba ba sai minti sha biyar na babban lanzana mu ce ashirin to kauli guda hudu uku ke sha biyar shine almashhur bil mazhab wannan shine kaulin mashhur shi wanda ya ce ashirin ne shine alƙaɗiya da littafin ashifa da ya rubuta littafi da ya magana a kan tawa'ilul islam to a ciki ya ce farillan sallah ashirin ne shi kuma ibn al-qasim ya ce goma ne ibn al-qasim ɗaya daga cikin almajira al'imamu malik dukansu malikawa ne to daga wannan za ka gano kuskuren mai kawa'idi da ya ce an yi ittifaki kan cewa farillan sallah sha biyar ya kawo imamu malik ya kawo abu hanifa ya kawo shafi ya kawo ahmad bin hanbal wa haza a ɗau a mazhaban ma ba a samu ittifaki ba ballantana har a kawo waɗannan a'immatul mazahib a ce wai sun yi ittifaki a mazhabar karan kanta shi kan shi imamu malik duk wa'annan a kawali guda uku daga gare shi an karmito su ta yaya za a ce kuma in mutum mazahib sun zo sun yi ittifaki a kan cewa farin sallah to wannan magana ta shi kuskure ce ba daidai ba ne domin shawarar kamalan to fa kun hadaka Allah bi tawassul ka doki tsaka tsakiya shi bai sha biyar baka doki na karshe ba baka doki kuma mafi kankanta ba shi ne sha biyar ko fa inna domin ɗaukar sha biyar ɗin nan ta'allukun ratayuwa ne bil ahwad da fita daga shakka in ka doki na sha biyar ɗin to ya fi fita daga shakka don shi wanda ya ce ashirin ne wasu abubuwa da ya kawo wasu na ganin ba farillai ba ne sunnoni ne wasu ma na ganin musahabai ne to su kuma sha biyar din nan an riga an ittifaki kan cewa dukkan su farkai ne shi kuma wanda ya ce goma ne biyar din nan da ya bari wasu na ganin farillai ne wasu na ganin sunnoni ne shi yasa bai kawo su to ta ga ta ɗauki sha biyar ta ɗauki al'ahawar yanzu ka fita daga yawwa wani abin nan taraddudi awwaluha na farkon su fa'alam ka sani da kulul wakatin shigan lokaci wa tuhum da tsalkata din furudiha ya daga cikin farillan sallah bi sattin tare da dalili tabbatacce ba za ka yi sallah babu sarki ba bai yi ba ba za ka yi sallah lokacin sallah bai yi ba wa satruka al'aurata rufe al'aurata al'auran namiji abinda ake bukata ya rufe na tilas bakin cibiyarsa zuwa goyonsa in ya yi sallah babu abin da ya rufe wannan to sallah sama ta yi ba mace kuma gaba ɗayan jikinta za ta rufe in banda tafuna hannaye da fuska walƙiyar tsayuwa ko shi ma farin layi to da satturin awar da alkiyam farzani farillai guda biyu ne kadi haka humal a alam manya-manyan malamai su sun kan hakaito mana su daga magabatansu wa wajiban wajibi ne adduhu mafunin biyu ne muqaddam ai addu wajiban malamai sun lissafa shi cewa wajibi ne اختيار البقعة كو اختيار البقعة اختيار البقعة wato mutum ya zaɓi wurin da zai sallah mai tsarki ba ko ina za ka je ka yi sallah ba wa misali ya daga cikin misalin zaɓen wuri attaujihu fuskanta na hawal ka'aba katarnin ka'aba ma'ana ka dauranci kawai inda ka'aba take amma shi mai ganinta to ainihin ka'aba ta zai fuskanta wanda mai ganin ka'aba shi kuma daurantawa kawai zai sai ya kwatanta shi ne bambanci amma wanda ke gani da shi tilas ne ainihin ka'aba zatin ka'aba shi zai kalla kamar yadda mai lawali ya kawo wa ahdirin niyyata ta halarta niyya inda za ka ko inda zalika abun ihrami gun harama gun kabar haram nan zaka zaka hararo niyya fa innahu aslun domin ita niyya wa tushe ce lima hunalika ga wancan abin da an ka faɗa maka na shi ihrami in kai kabar harama babu niyya ba ta yi ba eh tare za ka yi su lokacin da zaka ce Allahu akbar daidai lokacin kana harar hararo sallar da zaka yi wasil biha kuma ka hada ka sadar da niyyan nan biha da ita niyyan nan ta kabiratul ihrami da kafar harama ka hada su tare bi ma'ana la budda min al muqarana sai ka hada su kaka gabatar da niyya sannan kai kafar harama kaka yi kafar harama sannan kai niyya tare zaka hada su kaga huwa al-mazhab a wurin maliki amma wasu malamai na ganin ba dole ba ne abinda dai ake so kai niyyar kuma niyyar kada ka bar harama ta riga ta idan in niyya ta gabaci ka bar harama wannan layi ko zai cutar sai ka kulla niyya sannan kai ka bar harama to wannan babu amma su malamai sun ce sai ka gowa mai yansu da irin su suka ce in ka gabatar da niyya zai iya yiwa ta yanki lokacin da ka ce kafara harama sai idan ka yi kafara harama ba ta yi talafusi da niyya ba sai idan kafara harama ba ta yi amma in ka yi su tare shi ke saboda kana iya yin niyya sai wani abu ya bijiro ma sai ka ɗan yi zuhuli sai niyyar ta yau wata ɗan taka birki haka zuwa ga wani abu zuciyarka ta kaɗa zuwa ga wani abu sai da in kai ka fara harama lokacin babu talabbusu bin niyya zuciyarka ba ta cakudu da niyya ba to sai zan ka bar harama in ka mutu wannan shine dalilin wasu malamai na ganin dai wannan takalluf eh ba laifi bane dan ka fara niyya ka fara harama ta biyo baya kuma wannan shine yafi ba tilasta ma mutane dole ga abin da za su da ita mazhaba ko shi tana kokarin ta dora ta abin da zai fitar da kai daga kwankwanto eh shi yasa za ga akwai dan tsananin tsanani lilfaz ya tabbatar ma bai sallah shi dai wal mamumi da mai biya wal imam da liman kowa zai yi haka wa suratul hamdi ba hamdu ba wa suratul hamdi ka karanta suratul hamdi ita ce fatiha da za ka fardin shi ma barin lai karanta fatiha a sallah barin lai ya hamilu hal imamu amma liman yana ɗauke mamunsa ƙaunin mahab wannan magana ce farantacciya ma'ana magana ce mai haske magana ce mai kyau da aka yi a mazhaba cewa in kana bin liman ba sai ka yi fatiha ba ko kai fatiha ba yana iya ya ɗauke maka eh amma sauran mazahi sun ce a'a kowa dole shi fatiha sai malikiya suka ce mun ji in kun ce sai kowa ya yi to in sallar ta bayyana ta kama asuba liman na fatiha to shi ma sai ku ce mamamu shi ma sai ya yi daidai lokacin da yake yi to ina zai tashi ke ku faɗa mana inda zai tashi in kun ce shi lokacin da liman ke yi to ya annabi ya hana sashi su bayyana ma juna sashi da karatun qur'ani wani na karatun qur'ani wani ya zo kusa gare ka shi ma yana yi sautin ka bayyana nashi ma bayyana annabi ya hana wani la ya jahar ba'dukum ala ba'din bil qur'an tunda dai annabi ya ce dole a yi dole sai a yi domin sai suka ce a abin da ya fi in ka ji sautin liman in ba ka yi sautin liman kai wannan ya fi wa lazimin ruku'uha kuma lazimi ne ruku'unta ita sallah wajibi sai a yi ruku'u makatu abu ne wanda yake rubutacce an tilasta maka sai ka yi shi والرفع منه دقوا على الركوع واجب واجبين مطلوب أو النعمة ثم السجود سنة سجودا مع رفع الرأس كان دقوا على الركوع فرضان فرلين بدابيو قد قال كثير الناس kuma da yawa daga cikin malamai sun faɗi haka cewa dagowa daga kai daga sujuda da ita sujuda kanta da kowanne barilla ne mai cin gashin kansa wajen satul ukhra da zaman ƙarshe ma'a taslimi amma tare da sallamewa shi ma farin lafi su malaman mazhaba zaman ƙarshe kala biyu ne kashin farko sunna ne kashi na biyu shi a farin an gani in ka zauna zaman ƙarshe daga lokacin da ka fara karanta a kan yi ya farin lafi haka kai ƙarshe da duk wannan zaman da lamarin sunna kai in ka tsare da ya gaggama salati da komi duk wannan cikin sunna kai daga lokacin da ka kunta baki ka ce as to daga lokacin zaman farilla ya kama haka kai ga mimi ko kuma da babban ciki to su haka su karare ba wai kan zama karshe a farilla a sai wanda akwa bayyana lamarin sallah to shi ne yake magana takin matul ma'adudi sannan ba ita ce cikon abin lissafawa wal makaturu kuma ita ce abin cikawa babu sunanin salati babu sunanin sallah masnunu ha ababen da aka sunanta na sallah addu'u to sun lissafe shi kan kurubi kamar fare alaƙa lafi amma shi ma sai ya sabani sabanin da sun kai laisa kalmar hurufi bai yi karfin na farilai ba to da haka kamar yadda aka zafi cewa farilan sallah sha biyar ne to su ba sun nune wasu sun ce sha biyar ne wasu sun ce goma ne amma bai kai karfin na farillai da aka ce har kala uku ba ne tsammani wasu sun ce sha biyu wasu sun ce goma wasu sun ce ashirin sai zan su waɗannan suka ce sha biyar ƙarƙashin kowace farilla sai sun ka fitta sunna kabbara harama sai sun ka ce akwai sunna tare da ita ita ce daga hannu fatiha akwai sunna tare da ita ita ce sura haka haka suka yi ta biyu a ƙarshe فعدها كذاك خمس عشر في سبيتا كذاك كمريم تأكلي سبينا فرلا صلى خمس عشر ثم سنة صلى في شاجر مع كل فرق السنة تثبت تعالى قوة فرلا في سنة تثبت مشتهرة وقت الشهر ابدأ من المسنون ka fara lissafi daga cikin abin da aka sunan tabil ikama ce da ambaton ikama ikama ya tafi awwal daga cikin sunnoni mina suna wara kuka lele ne daga hannayenka duk ikama ce tare da daidaita wajen tsayi da daidaita hannayen kafin hannayen da komai ma'ana baka baka daga hannu sai ka daidaita gaban jikinka ga jikinka sannan za ka daga hannu wa kawo amina da cewa amin aqibal hamdi karshen fatiha wa suratun wa suratin duka ya ji in ka ce wa suratun sai zama aqabi ne alama ta kaddam shi ne wara kuka lere in ka ce wa suratin sai da amali ne a kan alhamdi to shi sako ne ya halatta fuskar lirai wa suratu da sura ta qara'uha da za ka karanta ta bil qasdi tare da niyya in ka karanta sura ba niyya to karatun ka bai yi ba wal jalsatul wusta da zama zaman farko me yasa aka kira shi da alwufan saboda shi ake fara yi sannan a yi na ƙarshe kuma ana yi ne na bayan an kai rabin sallah an kai raka a biyu sannan a ce da shi yasa aka kira shi da zama na alwufan wasu ko suka ce alwufan din nan aka al-tabbiri ne na mu'annas ma'ana al-jalsatu الوسطى بمعنى الأفضل الزمان في طلالة ثم السر آه وثم السر سنة أسر تاوى سنة أسر تاوى فيما يسوى عند أكي أسر تاوى كذاك الجهل هذا شيء ما بينا عند أكي بينا دون السنونين walistiwa'u da daidaita ba'ada ba'ada idminani bayan an samu natsuwa bayan ka natsu sannan kuma a samu istiwa'i ne da istiwa'i shine ƙara natsuwa ka natsu a sallan shi wannan farilla ne amma ƙara natsuwa to shi a sunna kar ka samu rubu shi a tumani na farilla to abin da zai zo doriya wani ƙari na ƙari na tsawa to shi ake kira da istiwa to shi a sunna ba jibi ka zo da istiwa'in nan istiwa'u ba da tsimi ina ne fi jumlatul arkani a cikin jimillar rukunai ko kuma ba jibi ka zo da natsuwar nan fi jumlatul arkani shi yana cikin jimillar rukunan sallah amma al-istiwa ƙara natsuwar ƙara daidaita bayan ka daidaitu kuma ka ƙara daidaituwar wannan misali sunna to kullu da kabiri a ta masnunu duk wata kabbara to ta zo ne masnunu a matsayin sunna ko kullu da kabiri masnunu duk wata kabbara sunna ce a tare da zo cikin sallah illan lafi banda kabbara da awwalu hatta ayyi ko ta'ayinu ayyana ta awwaluha ya tabbata a farkon sallah ita tun farkon sallah ake da ita ce daga jiratul ko kuma a'a a ta'ayinu ayyana ta awwaluha ya tabbata a farkon bayanin rukunin sallah ita wannan farilla ce wa sami allahu liman kai hamila wa sami lahu da cewa allah ya amsa allah ya amshi addu'a liman kai hamilahu ga wanda ya gode masa ana fahimtar wannan ko dama sami'a asalinsa muta'addi baya bukatar kawo masa wani harafin jarra ita ce sami ita kira'atan ma'ana ta ji karatu ko sami ita zaidan na ji karatu to ba daidai yake daga ce sami ita zaidan ba ita ce sami ita zaidan to ma'ana ta canza saboda ta ɗauke shi daga muta'addi ba kawo shi da ma'anar lafiya kisa ba ce sami Allahu ba kawai aka shi sai ka ce sami Allahu liman hamid ya ce sami Allahu Allah ya ji kuma shaƙi bi ma'ana ajaba Allah liman hamid saboda limin nan da aka faɗa inda an cire ta sai doka ma'anar shi to in ka ce sami ku li zai ma'ana ajabtu li zai eh ajabtu da'wati zaidi zaidi ya kira ni kuma na amsa masa barka ce na ji zaidi ba a tashahu ya yi tare da tahiyoyi guda biyu kulla aurada kowane malamai aurada ya zo da wannan a cikin bayanin sunnonin sallah shi a tashahu da yi ba malamin da bai kawo shi ba kazalika tasbihu haka tasbihi ta ruku'i ta ruku'i في السجود في السجود سنة المطيع سنة تيغا ميتا على الله سوى إن كاي تسبيه إن كاي ركوب كاي تسبيه وانا سنة تيغا ميتا وانا كيبيه على سنة رمضان الله ومثله كان يكتب مثال ينسى تيامن جويا وجيه الدامه inda salam abun sallama sadda za ka ce assalama sai ka ɗan juya gefen dama warraddu da mayar da sallama min musallimin daga mai yin sallama ala limami a kan limami tunda in liman ya faru sallah lokacin da zai sallame sallah zai za ku ga ya ɗan juyo na ko za ga ya juya ya juya gefen dama to shi wanda an mamu bayan ya yi sallamar farko ta farilla to sai ya yi ta biyu ta biyu ya kafi dubina an rabta alalima waccan sallamar da yi mai mai ta to ya mai da mai zai kalli liman zai ce assalamu alaikum ya akwai wani hagu gare shi shi ma sai ya masu sallama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi to da haka ma musallama uku ne da tafarilla da ta'arratu alal imam da kuma wadda zai yi gehen hagu ne in akwai wani in babu wani kuma ba sai yayi ba to haka su malamai na almakasu amma wasu malamai sun ce idan sallamar da za a ce a maida maliman an bincike hadisai ba same ba samu hadisi a kanta babu wani nafsi da ya tabbatar da cewa wai man zai mai da sallama ga liman ba samu wannan riwaya malamai dai na sun da kawo abin su bisa ga yake hali na su to duk abin da babu nafsi tabbatar ruwa wula bari ne shi ne al'asulu abin da liman ya ya shari ba da abin da shari'a ta zo ta rabi abin da liman ya yi na sallama to irin shi ake nema ma mu yi wani bambanci wa aku والأصل تكفي لك أيضا سنة
to kuma
rikon kawa da za ka yi aikin kuma bayan wa'ancan abubuwan suka gabata sunna kuma shi ma sunna ne ana bukatar mai sallah in zai je masallaci ko zai yi sallah ya aro ba wai ya tsafta ba tsafta da ba aro da zina zai ya yi aro ya ci abubuwa ya sa turare ya sa kaya masu kyankyami ya yi fita mai kyau kuma suna ba ka zo masallaci a sha'arsa a gaba eh wannan haza khilafu suna eh wani ne na Allah ko ruzi na takun inda kulli masjid ai inda kulli salati duk sanda za ku yi sallah to ku yi ado ku ci ado inda salati lokacin sallah farji wannan janna ka yi fatan samun aljanna ka yi ƙaunar samun na aljanna wannan za mu dakata in mun dawo sai mu shiga sujudul sahwi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته